الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan hudu shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya muna darasi na shida a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan wanda yau insha Allahu za mu tashi aya ta 31 fadin Allah ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin arma ya taho yanzu za a yi karatu da shi amma iyalinsa ba lafiya don haka ya koma gida muna masa addu'a ko muna mata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya so nan za mu tashi insha Allah aya ta 31 a cikin wannan sura mai albarka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Allah madaukin sarki yana yi mana bayani dangane da jarrabawa ko ibtila'i da ya yi wa annabawa da manzanninsa annabawa da manzanni wanda wanda ya aiko su da saƙo na musamman amma kuma sai Allah ya jarrabe su da makiya abokanan gaba ya ce kamar haka ne wa kazalika ja'alna likulli nabiyin aduwan minal mujrimin kamar haka ne kowane annabi daga cikin annabawan Allah muka sanya masa wato abokin gaba cikin mujrimai cikin mabarnata ‘yan wato ƙaryata annabawa da manzanninsa in an ce mutum mujrim wato mai ta'adi mai saɓan Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanenka suka ƙaurace wa alƙur'ani kama hasala laka ya Muhammadu fi qaumika min alladhina hajaru alqur'ana Allah ya jarabi manzon Allah cikin al'ummarsa wasu suka ƙaurace wa alƙur'ani to kuma annabawan da suka gabace ka su ma Allah bai bar su ba sai da ya jarrabe su da makiya su kuma min al'umam al-madin kowane annabi daga cikin annabawa sai da Allah ya jarrabe shi da mabarnaci da yake rayuwa tare da shi shi annabi yana kira zuwa ga abu Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana kira abi Allah abi shi shi shi annabin to kuma sai aka dasa masa maƙiyi shi kuma yana kiran mutane zuwa ga bata yana kiran mutane zuwa ga kafirci kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura haka Allah ya jarabe su annabawan nan kowane guda ɗaya zaka ga in za a karanta maka tarihinsa da kissarsa a lokacin da yake da'awa yake karantawa to akwai kuma mabarnata da suke kira akan kishiyar abin da yake kira zuwa gare shi wannan rarra shi ne ake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda waƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura yace ya ubangiji waɗannan mutane sun kaurace wannan alqur'ani sun ki su yi aiki da alqur'anin nan sun ki su karanta alqur'ani sun ki su yi imani da alqur'ani sun ki su yi shari'a da alqur'ani sun ki su yi mu'amala da alqur'ani sun mai da qur'ani ya zama tsohon yayi sun mai da qur'ani ba shi bane ba wannan ya damu annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake rarrashin sa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin kowane annabi mun sanya masa aduwi wato cikin mujrimai wato mabarnata wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira lalle ubangijinka ya isa ya zamanto wato mai shiryarwa kuma mai taimako limanita ba'a rasulahu da duk wanda ya bi annaban da Allah ya turo masa wa amana bi kitabihi wa saddaqa wa tabahu ya saddaqa wa tabahu wa tabahu yayi imani da littafi ya gaskata manzo ya kuma bi shi manzon ya bi littafin da Allah ya turo shi da shi lalle Allah hadiyahu wa nasiruhu ne mai shiryar da shi ne kuma mai taimakon sa a duniya ne da lahira Allah ya ce hadiyan wa nasira ne a nan ayar saboda su mushrikai ai sun kasance suna hana mutane su yi imani da ƙur'ani ai ɗabi'arsu a lokacin ai ba sa so a yadda da ƙur'ani ai ba sa so a karanta ƙur'ani ai ba sa so a yadda cewa ƙur'ani littafin Allah ne ba sa so ba su yadda ba da haka duk inda za su yi su toshe hasken ƙur'ani yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim sai sun yi to shine Allah ya ce da manzo Allah ai ubangijinka ya ishe ka hadiyan shine mai shiryar da mutane dan wani kafiri ko wani mushriki ya hana a yi imani da qur'ani ko ya toshe hanyar gaskiya wa kafa bi rabbika hadiyan sannan kuma wa nasiran shine kuma zai taimake ka shine zai maka agaji kuma shine zai sa hanyar ka za ta rinjaye wato hanyoyinsu kuma tariqatul qur'an ita ce za ta zama wato mai galaba wakazalika ja'alna likulli nabiyyin wato likulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wannan ayar ɗan uwana abin da take nuna mana shine idan har annabi kowane annabi daga cikin annabawan Allah Allah ya jarabe shi da maki mai fada da da'awarsa mai fada da abin da bai zo da shi yanzu mu a zamaninmu malamanmu malaman musulunci da suke da'awa suke karantar da mutane akwai wani abun mamaki don sun samu abokanan gaba babu ai sunan hanyar ce ai duk mutumin da yake kira zuwa ga gaskiya to sai kuma an samu wani da zai zo yana ta fada da shi aka kula saboda mai saboda shi shedan ne shedan ku baya son gaskiya da haka musulmi ku kwantar da hankalinku kada ku damu ku ci gaba da bauta wa Allah ku ci gaba da ibada kada abokin gaba ya rage muku himma ya rage muku karsashi wanda duk yake tafiya kare ya dame shi da haushi ai bai kamata ya wuce shi ba ai tafiya ka za ka yi ta yi inda ya zo ya taba ka ne kuma sai ka buga masa gora ko ba ka bane shi ne Allah ya gana da wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah ka shirye da mu kuma Allah ka taimake mu to sai kuma Allah ya ce mai malam
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة na'am كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari dangane da izgilanci da kafirai suke yi wa wato annabi musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da i'tiraf kin yadda da shi da challenging ɗinsa da suke yi wato ƙalubalantansa da suke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya mana magana a nan akan kasartu ta'annuti da kuma al-i'tirab bita da kulli da kuma musu da kafirai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shiga sharo ba su shanu da yin maganar da bata shafe su ba don neman dai a ƙaryata annabi ko a tozarta shi ko a wulaƙanta shi na'am haka sunan rayuwa ta gada duk lokacin da mutum ya rike gaskiya sai ya samu mai faɗa da wannan gaskiya amma faɗan da wanda zai yi da ita bai kamata ta sa ya ya ja da baya ba sai dai ya ƙara maka wato ƙaimi ya ƙara maka himma da ƙoƙari takin tafiya shine a yi faɗa da kai gishirin tafiya shine wani izungure ka dama haka rayuwar take ai mikarrin mifarrin mukbilin mudbirin ma'an ka jilmudi sakrin hatta husaini min ali in ji imrul qaisi a fada a je a dawo a je a dawo gwagwarmaya kenan a buga can a buga nan a buga can in an yi shuru sai ga an tada wannan in an yi shuru sai ga an tada wannan fitintino kullum haka malamai kuma za su yi ta aiki in mabarnaci ya zo ya barna sai malamai su zo su yi bayanin gaskiya in an yi shiru kamar an manta ashe kulla wata barna suke kamar yadda yau kullum kullum za ka rika jin sababbin abubuwa na fitina na kokarin kautar da mutane daga hanya ta daidai a dora su akan hanyar halaka kafirai ne suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba a saukan masa da wannan alkur'ani din karo ɗaya ba shine jumla wahida ina ma da an saukan masa da wannan qur'anin ana so mu imani da shi laula nuzila alaihi alqur'anu ina ma da an saukan masa da wannan alkur'ani jumlatan wahida a dunkule lokaci guda ay halla unzila alaihi hadha alkitab alladhi uhiya ilayhi jumla wahida ina ma da Allah yana so mu imani da shi da ya saukan masa qur'anin dare ɗaya lokaci guda ɗaya kamar yadda aka saukar da littattafan da suka gabace shi jumla wahida kamar attaura dare ɗaya lokaci ɗaya a dunkulanta aka saukar da ita kamar linjila dare ɗaya lokaci ɗaya a dunkulanta aka saukarwa da ainihin annabin haka zabura ma dukansu gabaki ɗaya sai suka ce waɗannan ai alkutubul ilahiyya ne ai littattafan Allah ne me yasa qur'ani ba a saukar da shi shi ma a dunkula ba kamar yadda aka saukar da waɗannan littattafan sai aka saukar da shi cikin shekara 23 su ba su yarda da shi ba shi ne Allah ya ba su amsa wani abin sun faɗa Allah baya ma barin annabi ya magana sai ba da amsa da kanshi sallallahu alaihi wasallama kariya gare shi an saukar da wannan alkur'ani ne a shekaru 23 bi hasabil waqa'i a bisa gwargwadon faruwar abubuwa wal hawadith da kuma irin bukatuwar mutane na hukunce-hukunce a wannan lokaci Allah ya rarraba abin wato don ya tabbatar da zuciyar manzan Allah sassan ya samu saukin rike shi gaba daya Qur'ani ba daidai yake da taura ba ba daidai yake da zabura ba ba daidai yake da linjila ba suna da bambanci hukunce hukuncen su akwai bambanci kuma Allah da ya zo tsarin sa ai duk littafan nasa ne sai ya bar Qur'ani ta yadda in wani abu ya faru kawai sai a ɗauko aya sai a yi bayani ta magance matsalar wannan lokacin shikenan sai kuma a daɗa bari idan ana so mutane su aikata wani abu sai Allah ya ce wa mala'ika je ka lawan mafus ɗebo ayoyi kaza ka zo ka karanta muhammadu ka ce a yi kaza a yi kaza in Allah yana so wani abu ya faru sai ya kaddara wani sai ya yi laifi idan wani ya yi laifi sai Allah ya sauko da ayoyin da suka yi magana akan wannan laifin suka magance wannan laifin da yi wannan shine bi hasabi alwaqa'i wal hawadith a haka Allah ga dama ya saukar da Qur'ani amma asalin Qur'anin ai yana nan a dunkule kwarai kuwa daman Allah ya saukar da Qur'ani daga lawhul mahfuz babban allo wanda komai yake cikin sa to sai ɗauko shi a dunkulensa ƙur'anin na izo 60 sai ya ajiye shi a nan sama baitul isa wannan shi ne aka saukar da shi a daren lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr ashe Allah ya saukar da shi a dunkulen amma a sama daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza fi lailatul qadr da haka Allah ya ce a ajiye ƙur'anin a nan lau- a nan baitul izza wannan sama wani ɗaki ne ko wani guri ne a a a kamar ɗakin kaba a nan ƙasa da haka daga nan jibrilu yake ɗaukowa ayoyin da aka ce ya ɗauko sai kawo manzon Allah sallama haka aka yi ta ɗauko ayoyin nan na ƙur'anin nan bai ƙare ba sai da aka cika shekara 23 cif cif haka Allah ga dama yi amma ka duba kafiran nan saboda kin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suke challenging din annabi me yasa ba a saukan masa da alqur'anin a dare ɗaya kamar yadda aka saukar da attaura da injila ba to ba a saukar din ba wannan shine zai sa ku yi imani wallahi da Allah zai saukar da shi din a dunkulen ga baki daya wallahi ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba hatta ya rawar azabul alim sai sun ga azaba mai radadi so Allah ba a tambayin su akan dan me yasa yayi kaza ku ne za a tambaye ku haka Allah ya ga dama kuma yace nayi maka haka ne linusabbita bihi fuadak dan mu tabbatar da zuciyarka da wannan qur'anin ana baka shi a hankali a hankali a hankali a hankali yanzu ko mu nan da aka zo bayan mun ga qur'anin gabaki ɗayan sa a dunkule sai aka zo aka ce ai shari'a ta ce a dare ɗaya za ka haddace shi gaba ɗaya ba a hada ka da aiki ba ba zai zauna ba ba zai yi ba karanta shi ma ka bi ka buɗe ayoyin ma ka bi su ma ina zai iya yiwa sai an yi da gaske to haka Allah ya hikimarsa sai ya ba wa manzon Allah kaɗan kaɗan idan ya saukan masa sahabbai suka gane suka yi aiki da ayoyin sai a daɗa saukar da wasu in ya saukan masa suka gane suka yi aiki da ayoyin sai a daɗa saukar da wasu Allah ya raba kayansa a cikin shekaru 23 tabaraka wa ta'ala shi sa Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila qur'ani ne muka rarraba shi shine faraqnahu ka rinka karanta wa mutane duk duk zama in wani abu ya faru ka karanta musu ka musu bayani kuma muka saukar da shi saukarwa Allah ya ce li tusabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila sannan muka bayyana maka shi bayyanawa kamar da imamu qatada yace warattalnahu tartila wa bayyanahu tabyina ibnu zaid yake cewa warattalnahu tartila fassarnahu tafsira sai muka fassara shi fassarawa dalla dalla wannan ita ce shubha ko suka da kafirai suka yi wa manzo Allah sallama dangane da wannan alkur'ani din na gaya muku cikin maganganun da orientalist suke yi dangane da zagin annabi da zagin qur'ani suka ce shi alkur'ani wannan alkur'ani ba magana Allah bane suka ce Muhammadu ne kawai ya je zauna shirya kayansa suka ce ba daga wajen Allah yake ba wannan fa yana nan a rubuce yau a duniya abinda ake yakan musulunci shi ke suka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ga mutane sun yi riko da bible suna kiristanci wai wal iyaz billah abin ba da ji wai kawai dan neman mulki dan neman a san shi dan neman a girmama shi sai ya kirkiro ƙur'ani don ya ɗauke hankalin mutane suka ce sai ya sihirce mutane ya yi taɓata bible sai ya kawo ƙur'ani saboda ya zama shine hero don abin shi wani a rubuce ke a cikin littafin al-mustashriqun orientalist abinda suke zagin annabi suke zagin musulunci da shi suka ce wahayi din nan da kuke ji an ce yana ana yi masa wahayi wahayi ya zo masa yana cikin wani yanayi inna sanulqi alayka qawlan saqila annabi yana canja wahayi an saukar masa da yana canja yanayi an saukar masa da wahayi suka ce ai rashin lafiya ne yake kama shi ai cuta ce yake in yayi wannan cutar kawai sai ya ce wa mutane ai Allah ya aiko shi ya ce masa kaza kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah karma mu da kafirci Allah Allah karma mu da kafirci maganganun ba su da daɗi ba su da daɗi sai da suka bi ƙur'anin nan tun daga bakar hannashi suka canja masa fassara asali an fara fassara ƙur'ani da faransanci kafin turanci kuma ba musulmi ba da haka su orientalist ɗin da suke so su yi wa ƙur'ani ta'adi sai suka zo suka fassara ƙur'anin suka wanda fa ya fassara shi daga faransanci farkon fassara ƙur'ani na turanci nasu ba na musulmi ba daga faransanci ya ɗauko ya mayar da shi turanci ba daga original language na ƙur'ani ɗin ya fassara ba yanzu kamar misali mutum ne wai yana so ya fassara ƙur'ani sai ya je ya samu fassarar hausa yana so ya fassara shi da yarbanci sai ya je ya ɗauko fassarar hausa sai kuma ya daɗa fassara da yarbanci kaga ba daga source ba daga tushe ya ɗauko fassarar ba to shi wancan na faransancin ma cike ke da tadi da barna sun caccanja ma'anar malam sannan su turawan suka zo suka ɗauki wannan gurbataccen fassara suka daɗa fassara shi ta turanci aka yi ta buga shi a duniya ana yadawa wai don a ba wa mutane wai fake war'ani wai don a hana mutane su imani amma ka duba ikon Allah yanzu wannan maganar da nake faɗa jin ta kuke kamar sabuwa ba kuma san da ita ba wannan fa ya fi shekara ɗari wannan abu shekara ɗari barkati sun yi shi amma duba yadda Allah ya bushe haskensu Allah ya ɓoye shi a yanzu haka a duniya akwai ƙwar'ani da aka yi fassara na ƙarya suna nan barkate a intanet wallahi amma ka duba yadda Allah ya ɓoye su ya haɗa musu albarka ba su yaduwa so ku kiyaye wannan ƙwar'anin izu 60 da kuke gani akwai waɗanda ba sa son sa suna faɗa da shi don haka duk inda za su yi su hana ku ku karanta shi sai su yi duk inda za su kawo muku tsare-tsare baƙi yadda za su ɗauke hankalin 'ya'yanku daga karatun ƙur'ani su ɗauke hankalin 'ya'yanku daga makarantun islamiyya su ɗauke hankalin 'ya'yanku da halattar makarantun dare da ake yi wallahi sai sun yi yanzu ba gashi ba makarantun suna nema su mutu wallahi yanzu makarantar islamiyya ta zama sai ta yan yara muri-muri ko yan mata su ma waɗanda ba su ga jami'a ba duk yarinyar budurwar ta faruwa zuwa university sai an yi rikici da ita kafin ta ci gaba da zuwa islamiyyar unguwarsu saboda za a nuna mata ta fi ƙarfin wannan duk saurayin da ya waye ya fara zuwa jami'a ya ga ya kai kaza ba za ka ga yana zuwa islamiyya ba amma da mun sani a garin nan manya-manyan samari matasa magariba tana yi sai sanya hula irin tashi kafiya na cin sai mutum ya sa sai ya sa yan zulun buwarsa dogon riga ya tafi makarantar dare da duk garin nan a cikin garin kano wallahi bayan magariba zuwa ishayi akwai makarantun dare layuka haka za ka ta gani ana yi amma yanzu suna ina makarantun daren an kashe su an kashe su ba mu ma farga ba ba mu farga ba haka makarantun islamiyya ina suke an bar wa matan aure su ne su ma sai asabar da ladi wa yake zuwa an shagaltu da wasu abubuwa da yawa amma yanzu mutum zai zo a kofar shagonsa kawai zai ɗauko katuwar talabishin ya kafe ta ya ta saka fim shi fa lemo yake sayarwa shi fa sabulu yake sayarwa shi fa waya yake sayarwa shi fa kaza amma sai sa katuwar talabishin ya ajiye ta a kofar shagonsa sai rinka sa fimafimai billahi azimu almajirai za ka rinka gani da kwanan bara su suke zama a wannan gurin suna kallon wannan fimafimai da sauran yaran unguwa ba biyansa ake ba komai ba ya kamata mu farga kuma yanzu mutum zai zo ya kashe kudinsa barkace akan ɗansa dangane da makaranta da zai je ta boko ya karatu amma wallahi bai yaronsa ba zuwa makarantar islamiyya ko tambaya baya yi to sun lalace yanzu islamiyyar ma sun daina zuwa amma in bai je boko ba baba me yasa baka je makarantar boko ba ba na son fashin kan nan fa baka je school ba me faru wallahi malam wallahi wallahi nake gaya maka an ci mu da yaƙi amma makarantun ƙur'ani fa ga suna kuma yanzu wani abin da yake faruwa ku lura ana saukar ƙur'ani a wasu makarantu daga cikin makarantun da ake da sunan islamiyya haka ne amma wallahi idan ka je majoritin wanda suke saukan nan mata ne sai ka tarar da mata talatin da bakwai 'yan maza kuma ba su wuce bakwai ba suna ina sauran suna filin bol ba haka bane kai haka ne yana mamaki ne ya gana gane ku yana ta kada kai haka ne ina samarin ba sa zuwa idan mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah wallahi kowa ya shafa kansa ruwa to kun ji abin da suka faɗa to bayan nan me Allah ya ce kuma na'am
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا to Allah ya ci gaba da bayani wala ya'tunaka bi masali ba za su taba zuwa maka da wata hujja ko wata shubha wa shine masali ba za su taba zuwa maka da wata hujja ko wata shubha ba illa ji'naka bil haqqi mu kuma sai mun zo maka da gaskiyarta hujjar ƙarya ne shubha ce ta ƙarya matukar sun zo maka da ita mu kuma illa ji'naka bil haqqi za mu zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira kuma da mafi kyawun fassara fiye da tasu ay wala yaquluna qawlan yu'ariduna bihi al-haqqa ba za su taba faɗan gaskiya da za su tinkari ko su musanta ba za su zo da da wato wata magana da za su musanta gaskiyar da ka zo da ita ba ba ce sai mun ba su ansa bima huwa al-haqqu fi nafsi al-amri dangane da abin da yake shine gaskiya a cikin lamari wa abyan wa audahu wa afsahu kuma ba da wanda yafi fayyace bayani wanda yafi fasaha wanda yafi fitowa fili min maqalati sama da abin da suka faɗa ibn abbas yake cewa wala ya'tunaka bi masalin ay la ya'tunaka bima yaltamisuna bihi aibal qur'ani wa rasul ba za su taba zuwa maka da abinda za su nemi aibanta ƙur'ani ko aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba illa ji'naka bil haqqi face sai mun zo maka da gaskiya wanda jibril zai saukar da gaskiyar ya ba su amsa in sun gaya maka wata magana ka kwantar da hankalinka akwai amsa za mu ba su Allah yana ba wa annabi kariya kenan wannan i'tina'un ne kabirun li sharafin rasul sallallahu alaihi wasallam ibn kasir ya ce wannan kulawa ne babbar kulawa ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda wahayi yake zuwa masa daga Allah Allah ya kawo masa Qur'ani sabahan wa masa'a safiya da yamma lailan wa nahara dare da rana safaran wa hadara lokacin yana tafiya ko yana zaune a gidan a gida kowane lokaci mala'ika yana zirga-zirga a kan manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya ba shi saƙo ba wai kamar yadda sauran annabawa aka saukan musu da littafinsu dare ɗaya mala'ika ya gama aikin sai tafiye musu ba kun gani su waɗancan attaura linjila zabura ba a dare ɗaya aka saukar ba to wannan kuma sai Allah ya ce za mu haɗa ka da mala'ika sai ya shekara ashirin da uku dare da rana yana tare da kai don Allah wanne ya fi gata wanne ya fi matsayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe don girmama shi ne Allah ya dare da rana da an yi wani abu mala'ika zai zo ya bada amsa ya yi bayani a dangane da matsalar da ta faru ba kamar irin littafai da suka gabata wato aka faɗi aka saukar da su dare ɗaya ba wannan هذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء ابن كثير يقول أي وانا مسأي نا النبي ده الله يسوي كم مسا قرآني دبن دبن دبن دبن منجما مفرقا ya turo masa da mala'ika dare da rana safiya da maraice yana tare da mala'ika y- yana rayuwa da shi ai wannan matsayin ya fi a ce dare ɗaya aka saukan mai da ƙur'anin mala'ika ya kama hanya ya yi tafiyarsa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a azamu nabiyyin arsalahu Allah ta'ala shine mafi girman wato annabin da Allah ya aiko a bayan ƙasa ya ce wa qad jama'a Allahu lil qur'ani as-sifataini ma'an Allah ya hadawa alqur'ani waɗannan sifofi baki ɗaya Allah ya ɗaukaka shi ya bashi sifar farko ya saukar da shi jumlatan wahida min al-lawhil mahfuz ila baitul izza kamar yadda muku bayani daga lawhul mahfuz can zuwa baitul izza sannan kuma Allah ya saukar da shi bayan haka munajjaman bis hasabi al-waqa'i wal hawadith ya kuma saukar da shi daban-daban kaga ƙur'ani kenan ya ci sifofi guda biyu da sifar attaura da linjila da zabura din an saukar da shi din a dunkulen ku da kuke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ai an saukar da shi a dunkulen daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza kaga ƙur'ani ya samu wannan sifa sannan kuma aka saukar da shi a rarraba a rarraba a rarrabe kenan ƙur'ani sauka biyu ma aka yi masa ba ba kamar sauran littattafai ba sannan Allah tabaraka wata'ala ya fara ya ci gaba da mana bayani dangane da mummunan hali na su waɗannan kafirai da ainihin wato bayani dangane da makomarsu ranar tashin alkiyama za su shiga cikin wutar jahannama aswa'il halat wa aqbahi sifati hali wato mara kyau mafi muni ba sun gama wulaƙancinsu ba sun faɗi duk abin da za su iya faɗa ba to su dai wutar jahannama wani iyazu billahi Allah ya kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira sai ubangiji ya ce mai bayan nan me makomar su na'am الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا su ne waɗanda Allah zai kora su ka duba malam yau sharuna kora su ubangiji zai yau sharuna ila jahannama kora fa kamar yadda ake koran dabbobi ku tafi mala'iku su kora su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah ila jahannama Allah ce ula'ika sharrun makana waɗannan waɗancan mutane su ne mafiya sharrin wato bigire su ne mafiya sharrin mutane wa adallu sabila kuma su suka fi kowa batar hanya wani mutum ya taba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaifa yuhsharu an-nasu ko kaifa yuhsharu al-kafir ala wajhihi yawm al-qiyamah dan Allah ya ce yuhsharuna ala wujuhihim za a kora su zuwa jahannama ta fuska a'a in ka kori dabba ai da kafar ta za ta fi ko in ka ce tashi ka tafi ka kore shi ai da kafarsa zai gudu to su waɗannan kafiran dan a wulakanta su saboda sun ci mutuncin qur'ani sun wulakanta annabi yusharuna ala wujuhihim ila jahannama za a kora su ne zuwa jahannama ta fuska fuska wani bai gane bai ce kai ya rasulullah ya ya za a yi a kora su ta fuska kasan annabi ya ce ne innan lazi amshahu ala rijilaihi ubangijin da ya sa ɗan adam ya yi tafiya da ƙafa ba Allah ne sa ya tafiya da ƙafa ba ya ce ƙadirun an yi mashi ko an yi mashi yahu ala wajihi yau malkiyama shi ne mai iko kuma zai sa ƙafar ta dawo ita ce fuska fuskar kawai za ta cakko a ƙasa haka ya tafiya a haka a wulakance haka hadisin huzaifa ya faɗa cewa hal yakubbun nas ala wujuhihim akwai abin da yake jefa mutane cikin wutar jahannama ta fuska fuska illa hasaidu alsinatihim face abin da harshen su ya girba au ala manakhirihim ko ta hanci saƙon shi ne malam kafiri ya rabbi karama mu da kafirci ya rabbi ya Allah kai mana alfarma mu mutu muna musulmi duk inda za a ji ada ya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun ya Allah ta fuska kafiri zai tafi za a kore shi kawai sai dai kuka kafafuwan sun juya sun yi sama fuskar su tana taka ƙasa dab dab dab dab dab dab dab tafiya mai nisa ila jahannama ula'ika sharrun makana wa adallu sabila kafiri kenan shi sa Allah ya ce wala tamutunna wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku bari ku mutu face kuna musulmi kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi duk yanda za ka yi kai kokari ka mutu da imani har ka bari a raba ka da imaninka har ka bari su wafce maka imaninka tsaya gyangen da musuluncinka duk inda za a buga a je a dawo kana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan ya shiga ibtila'i ya shiga jarrabawa Allah ya yi masa jarrabawa ya girmama shi amma ya gama da jarrabawa da yawa kamar yadda malamai suke ta bayani Qur'ani ya bayani Allah ya ba shi girma amma ya jarabe shi ya shiga wahala ya shiga wahala ya shiga cikin hannun 'yan uwansa 'yan uba suka yi ta gana mai azaba suka ɗauki tsana suka ɗora mai a lokacin da ubansa kuma yake sansa suka ɗauke shi suka yi mitin suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wacce abikum wa takunu min ba'di qauman salihin mu kashe shi kawai a kashe yusuf wannan annabi ne nake gaya maka uqtul yusuf ko mu dauke shi mu gullar da shi a cikin daji kawai daga baya kawai mu ce mu mutanen kwarai ne wani ya ce ya kar a kashe shi la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati al-jubbi yaltaqithu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin mu samu rijiya mai zurfi ita ce gayaba mai fafakakken baki mai zurfi mu jefa shi ko ya mutu ko kuma matafiya su tsince shi in suka tsince shi sun zo ɗiban ruwa sai a tafi da shi daga nan garin daga nan ƙasar ya tafi can ya je ya zama bawa hakan kuma aka yi wallahi alijiya suka wulla shi suka wulla shi a rijiya matafiya kuma suka zo za su ɗibo wa dabbobin su ruwa za su sha ruwa suka zura guga za su jawo ruwa sai suka ji nauyi suka ja suka ja suka ji nauyi suka ja ashe mutum suka jawo yana fitowa sai aka ce ya bushra hadha gulam hadha gulam ashe yan wannan nasa suna kusa da wurin wai sun zo sun kewayo duk lokacin da matafiya sun zo za su wuce sai sun zo su gani za a ɗauke shi kuma za a ɗauka ba ana fitar da shi sai da suka zo suka ƙara masa shari suka ce wannan bawa ne gudajje ne bawa ne gudajjen bawa ne gudo daga daga gurin iyayensa ku tafi da shi aka ɗauke shi aka tafi da shi yusuf bai tsaya ko ina ba jarrabawa sai gashi a kasuwa a kasuwa yanda ake ɗaura dabba ana sai da ita aka sa shi a layin bayi aka yi cinikin annabi yusuf yana kallo yana ji yana gani malam wa sharauhu bi thamanin baksin da rahima ma'aduda wa kanu fihi min az-zahidin Allah da ikonsa da aka zo sayansa sai kuma aka saye shi a gidan sarki za a kai shi ya zama bawan gidan sarki wanda ya saye shi sarkin da ya saye shi sai ya ce wa matarsa kai wannan bawa ne amma mu girmama shi to kaga Allah ya fara kawo mi wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwa asan yafana aw wanda takhidahu walada zai mana amfani watakila ko mu rike shi a matsayin da shikenan aka ajiye annabi yusuf a gidan sarki yana ta murna ya samu yalwa annabin Allah ya zama bawa an tsaye da shi malam ka yi haƙuri don Allah ya jarrabe ka wallahi ka zama mai haƙuri to Allah ya masa halitta ta daban kyau dai wani ɗan adam dai da mace ta haife shi a ce yana da kyau irin na annabi yusuf a shi ya fi kowa kyau matar sarki sai ta fitinu shi kaga wata jarabawa yana so fa dare zuwa wani wuri ne akwai inda nake so na matar sarki ta fitilu da shi kawai sai ta fara neman ta neman shi nema na fasadi da fasikanci وراودته التي هو في بيتها عن نفسه wanda yake gidanta ta neme shi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أو تجرار هيت لك تلف قوبا تشي سي هاي برنا لإيتا قال معاذ الله النبي يوسف يقول الله كيعيني الله يسرني إنه ربي أحسن أحسن مثواي mai gidana da ya siye ni shi ya girmama ni ya ce a mutunta ni yaya zan yi barna da matan gidan shi ba zan ci amanar shi ba Allah baya rabotar da azalimi akai ta kokawa har da ya gari ga wa qaddat qamisuhu min dubur wa alfa ya sayyida halad al bab ta yaga mai riga sai ga mai gida kawai sai ta yi mai shari ka ji wata jaraba kawai sai ta juya mata kenan me ya hukuncin wanda ya nufanci matarka da sharri ka ɗaure shi ko kai mai azaba ka ji zarba ta ce ya neme ni ne to a lokacin yusuf ya magana ƙala hiya rawa da ni an nafsi ita ta neme ni ya shiga wannan jarabawa da ƙarshe ne yayyayi gaskiyarsa ta bayyana ɗin an yi bincike ya tabbata bai yi ba amma wallahi matan nan ta ce sai an daure shi kuma dole sarki ya kai shi kurkuku aka rufe shi jarabawa kaga bayan jarabawa gidan sarki ya tafi kurkuku bayan jefa rijiya yau gashi a kurkuku ya zauna cikin talakawa ya yi haƙuri ba wuta ba ruwa ba kaza ba kaza ba abinci mai kyau ya shekara goma sha a kurkuku a ɗaure sai daga baya Allah ya masa buɗi ya dawo har ya zama sarki ya ɗauko ‘yan uwan nan nasa da suka zalunce shi ya kawo su fada suka miƙe ƙafa ya ɗauko babansa ya ɗauko mamansa ya taimaka musu suka shekaru wani kusan ashirin da uku ko sama da haka ko arba'in bayan ya gama yau baban shi hidima ya yi wa ‘yan uwansa hidima ya yi mulki ya yi duk abin da ya duba duk ga annabta ga mulki ga ya yi an shiga gwagwarmayar rayuwa an gama kawai ya duba ya duba ya gaba bansa ya mutu mahaifinsa annabi yaƙo ya ga ya rasu da zai rasu ya ce to ina so yusuf ka kai ni wajen babana annabi ibrahim ka kai ni ka binne ni can kusa da shi ya je ya binne shi ya zama shi kaɗai ne ba kowa kawai sai ce tawaffani musliman يشي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ka ɗauki raina ina musulmi shine burin sai sa ce duk inda za ka yi kai kokari ka mutu kana musulmi gashi annabi yusuf da ƙarshe mai cewa a ɗauke shi yana musulmi malam ya samu mulki ya samu jin daɗi daga baya ya canja don da ‘yan uwansa ma ba su gane shi ba saboda canja wanda ya ma har sai da ya ɗauko iyayensa ya shimfiɗa su a daular duniya amma da ƙarshe mai ce Allah ka ɗauki raina ina musulmi wa alhaƙani bisalihi to wannan musuluncin ana muku hassana ba a so ku mutu a kai kafiri baƙin ciki yake ka mutu kana musulmi wallahi tallahi ga batilin din da ake da su bayan dan uwansu ya musulunta ya mutu ba sa so a kama shi a masa busuna a binne shi irin ta musulmi ai ba sa son musulmi ai gaba suke ai kiyayya suke da musulunci ba sa son musulmi wai a wannan wani yanzu mutum ya zo ya tashi wai wai ya tafi ya je wa musulmi ya je coci ya rataye kuros ya rike qur'ani ya rike bible wai yan uwa ne wai an hadu wai an hadu wai su tawo masallaci dai su kalma shahada ko yawwa su zo masallaci su kalma shahada shine an hadu kuma shine shine adalci ma rayuwa me Allah bai musu ba mutum ya zo ya zagi Allah kana tare da shi ya zagi annabi kana tare da shi wai ka hada kai da shi Allah raba mu da wannan mummunan haɗin kai haɗin kan kwaɗayin duniya haɗin kan farantawa arnan duniya ba farantawa Allah ba la ilaha illallah fitan malam fitan fitina malamin addini ya waye gari a coci a church fa ya ce suna tare saura kuma yanzu a zo a warware kalmar shahadan a ce ita ma akwai gyara a cikinta ba mamaki tafiya ta yi tafiya a ce a ce kalmar shahadan ita ma sai an mata panel bitin an gyara ta الذين يشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا wa adallu sabila su ne waɗannan kafirai da Allah tabaraka ta'ala zai kora su zuwa ga wato wutar jahannama su ne mafiya sharrin makani mafiya sharrin matsayi kuma su ne batattu Allah ka kare mu to sai kuma Allah ya ce mai malam
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا
sai ya ce mai فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا to ga mu kuma da tare da annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan Allah ya gama wancan bayani kuma sai ya dauko wani sabon kaga sun miƙa takarda sai ya miƙo ai fa ya miƙo sai gaba ɗaya ya ɗauke mu al'ummarta yana ɗaga takardar duk memorin sai ya sauka walwace dai ta yi kacin wannan Allah ya ce hakika ai sai na fassara hakika mun ba wa Musa littafi muka haɗa shi da ɗan uwansa a haruna wazira ɗan uwansa harun a matsayin wato waziri idan an ce waziri shine muwaziran mu'azzara ko mu'azzira mai taimako ai duk wanda aka ce waziri ne to mai taimakon sarki ne ai Allah yana ba mu labari dangane da waɗanda suka karyata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ke ce da su to ai mun ba wa annabi Musa ma ai littafi wannan mushirkai kenan da suka karyata manzan Allah sun san Allah ke gaya musu to za ku yi ta karyatawa da yawa kenan tunda ga Musa ma ya zo mun ba shi littafi da shi da ɗan uwansa yana yin gargaɗi dangane da hukumar Allah da za ta samu wanda ya saba wa Allah kuma da bayani dangane da mummunan ƙarshe na al'ummamin maudiya al-mukaddibi na irusuri al'ummamin da suka gabata masu karyata manzanni na Allah to da ya zo sai ya fara kawowa magana nan Musa kuma ya ce ya haɗa shi da ɗan uwansa Haruna wazira nasiran mai taimako waɗannan annabawa guda biyu fir'auna saboda bala'in taurin kansa duka biyun ya hada ya karyata fir'auna da shi da yan rundunarsa duk suka ce musa karya ne haruna ma karya ne shi yasa Allah ya ce fadammarna yake yake yawa tadmira ko suka karyata su wani ke mu karanta wannan ba Allah ya ce a wata ayar dammara Allahu alaihim walil kafirina amsaluha haka mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya turo shi suka karyata annabi Nuhu malamai suka ce duk wanda ya karyata annabi guda ɗaya kamar ya karyata duka annabawa ne annabi ɗaya in ka karyata to ka karyata annabawa ne gabaki ɗaya saboda la farqa baina rasulin wa rasulin babu bambanci tsakanin wancan annabin da wannan duk daga Allah suke da Allah zai turo duk annabawan wallahi sai sun karyata su ba za su bar kowa ba kisa Allah ya ce wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi aya mutanen annabi nuhu yayin da suka karyata manzanni a wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula hum kazzabu nuh faqat annabi nuhu kadai suka karyata amma da qur'ani yazo sai ya ce mutanen annabi nuhu yayin da suka karyata manzanni a annabi nuhu kaɗai suka karyata don allah ya nuna ma karyata annabi ɗaya ko karyata manzo ɗaya karyata dukkan manzanni ne gaba da shi ce lamma kadzabu rusula a karkanahum wa ja'alnahum linnasi aya Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya imani shi in ba kaɗan ba daga cikinsu amma kuma abin mamaki sai Allah halakar da su ko ɗaya bai bari ba a lokacin in ban da ashabu safina wanda suka hau jirgin nan na annabi nuhu duk duniya sai da kowa Allah ya kashe shi saboda an karyata annabi nuhu duk duniya Allah ya halakar da su da ruwan dufana sai dai su shiga tarihi suwa suka tsira wanda suke kan wannan jirgi shi yasa Allah ya ce wa ja'alnahum lin-nasi aya muka mai da su su zamanto mai aya ga mutane a yi ibra ya tabiru na biya kamar yadda Allah ce inna lamma fadal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tazkiratan kaji linaj'ala linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya kunne mai kiyayewa ya kiyaye muka bar muku jiragen ruwa da za ku hau muka halakar da ku da ruwan da kuke ganin za ku iya hawa kansa ku hau jirgin kuma Allah hana ku hau jirgin Allah ce wa adan wa samuda wa asabar rasi wa qurunan baina dalika kasira Allah ya ce me fa qul nadhhaba ila alqawmi alladhina na'am
فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا haka فدمرناهم تدميرا su ne wanda suka karyata ayoyinmu din annabi guda suka karyata amma Allah ya ce suka karyata ayoyinmu dan haka muka halakar da su halakarwa shine dammarnahum tadmira muka dammara su muka lalata su sai ya ce me
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية haka وأعتدنا للظالمين عذابا أليما sai wanne وعادا وثمود وأصحاب الرس وقلوبا بين ذلك كثيرا abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh